أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله زام تاشي ونن قرأت حرف السين ناتك ونن ديوان سير القلب سفاري إلى الهادي لذلك أفره كرا يلك الكير الكير ورا وهو أفره shehu radiyallahu ta'ala anhu yace sifari ilal hadi bizalika afrahu iraya lika khairil wara wa huwa afrahu shehu radiyallahu ta'ala yace sifari tafiyata ila hadi zuwa ga mai shiryarwa ne lizalika saboda haka ne afrahu nake farin ciki an saba idan mutum zai tafiya mai nisa yanayin yan uwa da masoya ana jimami shi ma yana tafiyar kamar baya so yayi amma shehu radiyallahu ta'ala anhu yace ni ga ni zan bar iyalaina zan bar gida ga iyalai ya'ya da jikoki da masoya da muridai da kuma muhimman ayyuka da ake na karantarwa na da'awa amma za a tafi za a yi tafiya kuma sai a ga shehu radiyallahu ta'ala yana ta farin ciki to wani zai ce to yaya mutum zai tafi ya bar gidansa da iyalansa da duka jama'arsa da masoyansa kuma yake farin ciki sai ce abin da yasa kuka ina farin ciki saboda tafiyar da na yi zuwa wajen annabi zan je sallallahu alaihi wasallam zan je wajen wanda duk ya fi min waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi yasa ce maka sifari tafiya ta ilal hadi zuwa ga mai shirye da talikai ne lizalika saboda haka ne afrahu nake farin ciki kiraya liƙa kairil wara kiraya garata shine abincin bako liƙa kairil wara shine na haɗu da tsayayyen talikai wa huwa afrahu to wannan abin shine yafi faranta min rai a ce gani na je na hadda annabi shine kiraya garata liƙa kairil wara na haɗu da tsayayyen talikan Allah wa hawa afrahu wa hawa afrahu wannan abin shine fi faranta min rai ba wai idan na je tafiyar na samu kuɗi ko na samu wasu abubuwa a'a na haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da yafi komai faranta min rai yubashiruhu bashiruhu al-bari limadahi wa zawrati asiru ma al-awrari mai al-abraru zalika aflahu aflahu يبشره الهادي البري يبشره اله... يبشره الباري لمده وزورة أسير مع الأبرار مع الأبرار ذلك أفله يبشره الباري الباري mahalicci shine Allah yubashshiruhu zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bishara bi madahi da yaban da nake masa wa zaurati da ziyarata kamar dai da mun ya tabbata a hadisi cewa duk wanda ya wa annabi salati ko ya ziyarce shi akwai mala'ika da yake gaya masa idan kuma ranar juma'a ne ma mutum ya salatin a kamar da hadisin yana ko ina mutum yake mala'ikan annabin da kansa ma shi ma shi zai ji ma salatin da yake masa to shehu radiyallahu ta'ala nuhu sai ya amfani da wannan hadisin sai ce yubashirul bari Allah zai masa bishara bi madahi da yaban da nake masa wa zauraci da kuma ziyara da naje masa in naje ya sani Allah yana sanar da shi asiru gani ina tafiya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'il abraru al abraru mutanen kirki mutanen arziki mai suna tare da ni zalika wannan abin a ce ga ka kana tafiya da mutanen kirki mutanen arziki aflahu wannan abin ba karamin rabauta bane dawa dawa ishtiyaqi lil مدينة جمة فجذب وشوق الله يزال مبره دواء يشتكائي دواء اشتكائي دواء abin da yake zaburar da ni lil madinati zuwa ga madina ishtiyaki shine begina wani zai ce to shehu kaje madinan nan kaje kaje kaje ai wani zai ga to in kaje sau ɗaya kan ai ka sauke farali kuma ai sai a huta sai ce wannan dawa yashtiqai shika wannan ishtiqi abin da yake ingiza ni nake bege lil madinati ga madina eh abin da yake sa ni bege dawa'i lil madinati abin da yake ingiza ni zuwa ga madina ishtiyaqi shine bege na jammatun gaba daya fa jazbun sai ga ni ina cikin jazba wa shaukun ga shauki waɗannan abubuwan su ne suke tura ni zuwa ga madina jammatun gaba daya waɗannan abubuwan su suke ingiza ni in ta tafiya madina ma jazbun jazaba wa shaukun da shauki la ya zalu wannan baya gushewa mubarrihu yana kona min zuciya eh faɗa ba an uhibbu ni mun dafafa isharati ilaihi wa ɗauran bil wudadi usarrihu faɗa ba an uhibbu ni mustafafa isharati ilaihi wa ɗauran bil wudadi usarrihu faɗa ba an a ɗabi'ata uhibbu ni mustafa ina son annabi sallallahu alaihi wasallam fa isharati dukan wata ishara da nake yi da nuni ilaihi zuwa gare shi ne wa ɗauran wani lokacin kuma bil widadi da bege ne usar rehu nake bayyanawa wani lokacin sai ga ina fitowa ina magana dalla dalla yadda kowa zai fahimta wani lokacin kuma sai ga ina isharatu ina ta nuni eh faya ma ula uhaila an uqima bi daibatin huna katara nuran nubuwati yallamahu faya ma uhaila ana uqima bi daibatin hunaka tara nurun nubuwati yalmahu fayama wahaila inama shine fayama inama a ce wahaila dabara ta ko ka ce wayona wahaila nan tasgiri ne na haulu haulu shine wayo shine la haula wala quwwata kaga la haula babu wayo ko dabara to wahaila jami wannan tasgiri ne na haulu ai na ai na haulu wannan fa ya ma uhaila ina ma dabara ta da wayona ta bani dama an uqima bidai batin na zauna a Madina ina ma a ce zan samu dama kawai in tattare ma gaba ɗaya na je na zauna a can hunaka a wannan gurin tara nurun nubuwati ko kuma hunaka a can ne tara nuran nubuwati za ga hasken annabta yalmahu yana ta tashi yana ta bayyana bi marqadi khairil lamina muhammadin mai safwatul ahbabi zalika anjahu bi marqadi khairil alamina muhammadin mai safwatul ahbabi zalika anjahu bi marqadi a makwancin khairil alamina fiyayyan talikai ne muhammadin mai suna na muhammadu mai safwatul ahbabi a wannan gurin ina tare da safwatul ahbabi tatattun masoya mana masoya na gaskiya zalika wannan abun ya zama kana tare da masoyan annabi ko masoyan na gaskiya an jahu cin nasara ne e tawajjahtu min ahli ilayhi yasuquni wa za sharafun jibrilu wal qalbu yamrahu tawajjahtu min ahli ilayhi yasuquni وذا شرف جبريل والقلب يمره توجهت نافس كنت مدينة من أهلي دقاء وجن إيالينا إليه ناتف وجن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل shi kuma jibrilu shine direban shehu ibrahim radiyallahu ta'ala shine mai suna jibrilu ya suƙuni yana tuka ni a mota wa za sharafun wannan abin ɗaukaka ce, wal kalbu ga zuciya ta yamrahu tana ta nishaɗi, ya taho zai je Madina shi wannan direban sa Jibril ya ɗauko shi a mota zai kai shi airport. Shi yasa ce tawajjahatu min ahli, na fuskanto daga wajen iyalai na ilaihi zuwa ga annabi. Ya ni Jibrilu, shi wannan direban nawa Jibrilu na tuka ni, wa za sharafun to wannan abin ɗaukaka ce, wal kalbu zuciya ta yamrahu tana ta nishaɗi. eh shi Jibril din nan yana daga cikin direbobi ne na Shehu Ibrahim eh wata ran an ce ana akwai kissa ce wacce kuwa da ana kawo ta fuskoki daban-daban amma dai fuska ɗaya na kissar a wata ran Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya je wajen aikin haji an yi taron manya-manyan malamai malikawa Shehu da sanin sa sai ce aina Jibril aina Jibril aka je aka nemo direban Shehu Ibrahim ya taho da gudu to ashe sauran malamai malikawa sun ji sai wani yake ce masa to kai shehu a matsayinka na babban malami ya za a yi ka rika kiran sunan mutum da jibrilu kuma bayan kana mazhabar malikiya kuma maliku ya ce makaruhi ne a sawa mutum sunan mala'ika ashe shehu damun da sanin sa yayi saboda duk ya tara su a gurin zai koya musu wani karatu da ba sani ba sai ya ce musu shi wannan jibrilu ai dama dama ma shi wannan jibrilin ai mala'ika ne da yake kula da wahayi da abubuwa na alkhairi yace to shi maliku fa yace mai sunan maliku suka ce maliku yace maliku mene suka ce mala'ika ne yace mala'ikan na ina aka ce na wuta wa nadau ya maliku da qada alina rabu yace to ai shi kaga shi sunan sa sunan mala'ikan wuta ne yaya kuma wanda shi sunan sa sunan mala'ika ne kuma mala'ikan ma na wuta to shine dai wannan shugaban ya musu ya musu imtihani ne ya musu jarrabawa ne to saboda haka wannan jibrilin direba ne na shugaban eh ila kairi hadin kai riman wa ba'asara wa kairi shafi'in kaira kairi man ja'a yuslihu ila kairi hadin kairu man wa asara wa kairi shafi'in kairi man ja'a yuslihu ila kairi hadin na taho zuwa ga fiyayyen mai shiryarwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam kairi man wa asara fiyayyen wanda ya taka kasa wa kairi shafi'in fiyayyen wanda zai yi ceto kairi man ja'a shine fiyayyen wanda ya zo yuslihu domin ya inganta wannan duniyar ya gyara ta ya na la takhrij lisukumin wa mahramin fa uzurka min shamsil zahirati zahirati awdahu yaquluna daman ya gaya maka sifari ila alhadi lizalika afrahu ko tafiya ta zuwa ga annabi ne saboda haka nake farin ciki ya ƙuluna su waɗannan masoya ɗin, masoya da iyalai, ya ƙuluna suna cewa la ta karuj, shekar ka fita, kai haƙuri ka zauna, lissukumin saboda rashin lafiya, shehu ga shi lafiya ba ta ishe ka ba, wa maharamin ga tsufa ta cin maka shehu. So da ka zauna ba na kan karka fita aikin hajji nan, karka je. Ba uzuruka, uzurinka, audahu, shi yahu bayyana min shamsu zahirata daga rana. a lokacin garji shine min shamsi daga rana az-zahirata a lokacin garjin rana hujjojinka da dalilanka na ka zauna baka je aikin haji ba sun fi rana bayyana ganinka kawai in mutum ya san aikin haji ya sauka akan ka kaji abin da suka gaya masa faqultu shifa faqultu shifa siqumi wuqufu bi babihi an dibbi yagunini kaman zalla yajrahu faƙultu sai nake faɗa wa iyalaina, shifa su ƙumi, maganin shifa su ƙumi, warkewar rashin lafiyata, alwuƙofu bi babihi shi ne na je na tsaya a ƙofar annabi. Tsayawa ta a ƙofar annabi na je ziyararsa to shi ne maganin wannan rashin lafiyar da kuke guje min, kuke ga aikin hajji ma ya faɗa a kaina saboda wannan rashin lafiya. To zuwa wajen annabi shi ne maganin rashin lafiyar. Ka in asibiti za a kai ni, ba za ku ce na tsufa ko na yi rauni ba, to can ɗin shi ne asibiti na. Kaga ko nan ma kaga ya ƙure su ko? Fakultu na ce shifa sukumi, abin da zai warkar da wannan lafiyar rashin lafiyar ta alwakufu babi shi ne da jin tsaye a ƙofar annabi. Eh, ani ɗibbi yugunini, yugunini, na je na ziyarci annabi na tsayin tsaye a ƙofar annabi, yugunini ya wadatar da ni ana ɗibbi daga neman magani, ko mun ƙwarewar likita. na je wajen annabi na tsaya ya fi bani lafiya shine yugunini yana wadatar da ni an dibbi daga dukkan neman magani kaman zalla ya jirahu kuma kamar haka ne kaman zalla kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya jirahu shine dai dalilin ma rashin lafiyar tawa rashin lafiyar tawa ma ai soyayya ce kaga wanda yake fama da ciwon so kaga ai maganin rashin lafiyar kawai a kama masa wannan masoyin nasa eh wanda yake jin takaici da raɗaɗi da bala'i don ya rasa kuɗi maganin wannan takaici da raɗaɗi da bala'in ka zo ka bashi kuɗin wanda yake jin raɗaɗi da bala'i da masifa don ya faɗa a zaɓe maganin wannan raɗaɗi da bala'in da yake ji don ya faɗa a zaɓen ka zo ka ƙwata masa wannan kujerar tasa ka bashi to haka rayuwa take kowa abin da ya dame shi to in kana so ya warke to ka masa wannan abu shehu yake cewa to yi guni ni ana ɗibbe wannan abin ya wadatar da ni daga neman magani kaman zalla ya jarahu kamar wanda dai shine dai da rashin dalilin rashin lafiyar tawa rashin ganin sa ne yasa ne rauni komai da kuke ga da mini rashin ganin sa ne to in je gurin sa shine rashin shine maganin eh a okulid a okulid rirahati wan nasi kulluhum yaruhu wa yagadu lil habibi wa yuflihu a okulidu shehu yace shin na zauna eh shi ma a ukhlidu lanjayen kisra ne kalada sai a ce ya khalidu kaga fa'ul kalimatin sai ta zamto a ainul kalimatin sai ta zamto da kisra eh ba ukhlidu ba a a ukhlidu shin yanzu na zauna lirahat wai dan na dan huta na sarara wannan su kulluhum mutane kuma gaba ɗayan su ya ruhu suna ta sammako ya ruhu suna ta yammaci wa ya gadu suna sammako lila habibi sun tafi wajen wannan masoyin nawa wa yiflihu kuma suna ta zuwa suna ta karɓo rabansu suna ta samun rabota yanzu na zauna na huta ga mutane suna ta sammako suna ta tafiya wajen annabi suna zuwa suna karɓowa suna dawowa shine ya ruhu wa ya gadu suna sammako da yammaci lila habibi zuwa ga wannan masoyin nawa wa yiflihu kuma suna rabota kuma na zauna eh a utruku laila laisa baini wa bainaha siwa lailatin malli bizalika yansahu a utruku laila shin yanzu zan bar laila laisa baini wa bainaha ba abin da ke tsakani na da ita siwa lailatin sai dare ɗaya kadai malli bizalika yansahu waye zai min nasiha ya ce na zauna yanzu na bar laila tsakanina kuma da laila kwana ɗaya ne tak zuwa aikin hajjin wuni guda ne in daga wata ƙasar ne ma awa hudu gwargwadon nisan ƙasar ku yato yanzu na bar laila abin da ake nufi da laila dai akwai sahararriyar kissa ta majanuna laila amma a irin nan aka ce a aturku laila ana nufin laila abin da ya damu mutum kamar da shobara ya ce fa kullum wa lailahu kowane mutum akwai abin da ya dame shi yasa a gaba to yace shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine lailarsa shine abin da ya damu da shi to a auturku laila yanzu na bar laila laysa baini wa bainaha siwa lailatin ba komai tsakanin da ita sai dare daya dare daya tak zan bata in je gurin ta malli bi zalika yansa waye zai min nasiha yace in barta eh kana da wata budurwar kama astaghfirullah walillahi almasalul a'la tunda dai misali ne magana ce ta adabi ko wata budurwarka kake da ita wadda ka mace cikin santa wanda kawai in kana so ka ganta dare ɗaya tak za ka ɓata in kai ci abincinka na dare ka kama hanya kafin safiya kan gari ya waye kun haɗu to yaya waye zai maka nasiha ya ce ta yi nisa sai tafiyar dare ɗin makka ta yi nisa amma tunda an kawo ala an naɗe saboda haka ce yaya zan bar laila tsakani na da ita kuma dare ɗaya ne to kaji kaji kaji amsar da suke ta bashi cewa ya huta eh kaga Allah saka masa da alkhairi gashi suna ta fito mana da karatu eh watakila da ba su yi wannan tambayar ba watakila da wannan harafin da ba za a yi shi ba eh shafassukum bal ahya biduna takallufin bal alqurbi wal masul shifa'ul murawwihu Shehu har yanzu yana ta ba su amsa, cewa ya zauna ya huta ya gaji, ya ce shifar sukumu, shafar sukuma, shafar sukuma, annabi sallallahu Alaihi wasallam shi ne yake warkar da rashin lafiya. Ya ce bal, ya ce abin ma ya fi ƙarfin a ce ya warkar da rashin lafiya. Ahaya, ya ce matacce ma ya rayar, biduni takallufin kuma ba tare da takallufi ba, ba wai da ƙyar da ƙyar a buga can a buga can a ɗauki can a jona can kare da likitoci suke ba. yace ba duna takallihin ba tare da wata wahala ba yace kai balil qurba qurbu yace kai ba ma foyi annabin ya raya mataccen ba ko ya warkar da balil qurbu yace kai kusanci da shi ma yana rayar da matacce ya warkar da mara lafiya wal masu yace kai in ya shafa ma kawai sai ayi eh wal masu shifa'u idan annabi ya shafa abu ma to wannan abin sai ya zama waraka in kuma kai ma ka shafe shi sai ka samu waraka shine wal masu shifa'u al murawwihu wadda take mai hutarwa waraka irin wacce in ka warke ka huta eh to kaga dai har yanzu amsa yake ba su ala ya rasulullahi ji'tu mu'allikan alayka shu'una lamun تمين ومن تمين وأشره ألا يا رسول الله جئت مؤلقا عليك شؤون لمن تمين وأشره ألا يتي نعم يا رسول الله يا النبي الله ji'itu na zo maka mu'allikan alaika, ina mai ratayuwa a gare ka, mu'allikan alaika shi'unul muntamina, ina ratayuwa a gare ka da lamarin mutanen da suke dangantuwa da ni, shine mu'allikan ina mai ratayuwa alaika gare ka shi'unul muntamina da lamarin mutanen da suke danganta kansu da ni. Wa ashra'u, wa ashra'u kuma ina ta maka ƙarin bayani game da lamarinsu, matsalolinsu mutanen da suke dangantuwa da ni, na zo ina ta kawo kokensu ya rasu gurinka. ka musu kaza ka ba su kaza ka ba su kaza fa akhir mab'uthin wa awwal shafi'in wa awwal man ya'lul jinana fatahu fa akhir mab'uthin wa awwal shafi'in wa awwal man ya'lul jinana fatuftahu fa akhir mab'uthin shine karshen abin aikowa wa awwal shafi'in shine farkon wanda zai ceto wa awwalu man ya'alu shine farkon wanda zai ya'alu jinana wanda zai ɗaukaka cikin aljannatai fa tuftahu sai a bubbuɗe masa aljannar wa inni muhibbunka dimul babi sha'irun wa arjul tifatalla uzallu wa aqlahu a shehu radiyallahu ta'ala anhu shehu radiyallahu ta'ala anhu yace a wa inni muhibbun wa inni muhibbun ya rasulullahi ni masoyi ne khadimu mai maka hidima kadimul babi mai yin hidima a kofarka sha'irun kuma mawaƙinka ne wa arjul tifatan ya rasulullahi ina neman ka dan waigo ne la uzallu ya rasulullahi idan ka waigo ne ka kalle ni la uzallu na san bazan kaskanta ba wa aklahu kuma na san bazan hadda bakin ciki ba shine aklahu in an ce kalaha eh kamar yayi bakin ciki amma abin da ake nufi shine kamar fuskar mutum ta turbune ta turbune eh ina ga akwai shakura wahum fiha kalihuna ana magana yan wuta ko wahum fiha kalihun a ciki za ka ga fuskokin su sun turbune mutum ya turbune ya fushi shehu yace la la uzallu bazan kaskanta ba ya rasulullahi bazan hadda kaskanci ba in ka kalle ni wa aklahu ko bazan hadda bacin rai da bakin ciki ba mutane su gana turbune na yi fushi إذا دفت حول العرش والحق فوقه وقد كاب كل الرسل كل يسبه إذا دفت فوق حول العرش إذا دفت حول العرش يا رسول الله lokacin da ka kewaya haular arshi gefen al'arshi wal haqu ubangiji kuma faukahu yana kansa wannan shehu radiyallahu ta'ala anhu yayi magana da harshen alqur'ani ne a mazahari na zahiri eh na alqur'ani ar-rahmanu al-arshi istawa ita yake fassara ma'ana idza dufta hawla al-arshi ya rasula idan ka ka kewaye al-arshi wal haqqu fawqahu lokacin ubangiji fawqahu yana kansa wa qad kafa kullu rusuli to a wannan lokacin alkiyama nan da aka kawo waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan waji'a yawma izin bi jahannama to a nan lokacin da za a kafa wa Allah al'arshi ya hau kai ya zauna zama irin wanda ya dace da shi da ƙudurarsa? E, wa ƙadi kafa kullum rusuli dukkanin manzannin Allah sai da suka ji tsoro a wannan ranar. Kullu, kowanne daga cikin su yi sabbihu yana ta tasbihi yana ce Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, kowa yana tasbihi. Mala'ikatun Rahmani war rusulu kulluhum yajuluna bahasan an shafi'un yurashahu mala'ikatun rahmani, mala'ikun Allah, war rusul da manzanni kulluhum dukkaninsu ya juluna suna ta kewayawa bahasan an shafi'in, suna neman bahasan suna binciken an shafi'in wanda zai cece su. Yurashahu wanda zai ɗan sarara musu su ɗan ji sanyi, shi ne yurashahu daga rashu ne, shi ne kamar yayyafi, abu ya ɗan yi zafi a ɗan ɗebo ruwa haka ɗan yayyafa masa da hannu. ko yayyafi na ruwa shi ma ana kiransa yi rashin. To ya juluna suna kewayawa ba Hassan an shafi'in suna neman wanda zai cece su yi rashin wanda zai ɗan sarara masu su ɗan ji daɗi. E, ila an aƙarro baina Nuhin wa Adamin wa Musa wa Ibrahima wal haqu awdahu ila an aqarru duk mala'iku da manzannin nan ila an aqarru sai da suka yi furci suka tabbata baina nuhin tsakanin annabi nuhu ne shi ma an je wurin sai ce a'a ba shi bane wa adamin da annabi adamu ne shi ma an je ya ce a'a ba shi bane wa musa da annabi musa shi ma an je ya ce ba haka bane wa Ibrahim shi ma annabi Ibrahim an je an ya ce shi ba shine mai wannan aikin ba wal haqu to a lokacin fa gaskiya a wadahu ita ce za ta bayyana cewa mai wannan aikin shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa Isa wa Ibrahim wa Isa wa Isa al-Masih wa huwa ruhu ilahina wa kalimatuhu najalil batulu wa afsahu wa Isa wa Isa al-Masih annabi Isa wanda ake kiransa al-Masihu wahawa ruhu ilahina wanda shine ruhin Allah wakil matuhu wanda shine karmar Allah najlul batuli dan budurwa shine a Maryama alaiha salam wa afsahu shi ma sai da ya furci yace wannan aikin ba nasa bane ga mai aikin bi anna habib bi anna habibillahi daha muhammadin shafi'ul waral maqbulu yunji wa yamnahu bi anna habiballahi to dukkaninsu sai da suka furci bi anna habiballahi cewa masoyin Allah ɗaha mai suna ɗaha Muhammadu mai suna Muhammadu shafi'ul wara to shine fa mai ceton talikai al maqbulu shine wanda aka karba masa yunji shine zai tsamar da mutane wayan munahu yayi wa mutane kyauta da baiwa duk sai da suka tabbatar da haka mata qumta wasdal am biya'i mushaffi'an hunalika ashdu bis sana'i ulawwihu mata lokacin da kumta ka tashi wasal anbiya tsakiyar annabawa ya rasulullah lokacin da ka miki a tsakiyar annabawa mushaffi'an kana mai yin ceto hunalika ashdu to a wannan lokacin ne zan rika rere yabo hunalika ashdu lokacin ne zan rika rerawa bis sana'i da yabo na ulawwihu ina mai kara muryata eh ulawwihu ina mai kara muryata eh shine dai zan a lokacin zan dage ne tai banka ne tai dai tai eh kaji shaw radiyallahu ta'ala ya ce to a taron kiyama ma shi zai yaban annabi ne mata kumta lokacin da ka miƙe ya rasula wasal anbiya tsakiyar annaba mushaffi'an lokacin zaka ceci kowa hunalika ashdu to a wannan lokacin ne ni kuma zan daga murya bi sana'i da yabanka ulawwihu ina mai rere ban eh hunaka tazakkariya shafi'u muqassiran asiru garamin fika yashdu wa yamdahu hunaka tazakkariya shafi'u mukassiran hunaka a wannan lokacin ne ya shafi'u ya wanda yake mai ceto tazakkar zaka tuna da mukassiran wannan bawan naka mai takaita wajen ibada asiru garamin ribatacce na bege fika da yake begenka yashdu o fika yashdu wanda yake ɗaga murya a cikin yabanka wayam dahu yake yin yaban a lokacin zaka tana ka ce ina ibrahimu yake mm. fa innaka awfan nasi ahadan wa zimmatan wa akmalahum khulqan wa aska wa asmahu fa innaka awfan nasi ahadan wa zimmatan wa akmalahum khulqan wa aska wa asmahu fa innaka haqiqa ka ya rasulullah aufan nasi kai ne mafi cikawar mutane ahadan da alkawari wa zimmatin da kuma nauyi kai ne kafi kowa cika alkawari abin da kace zaka yi zaka yi wa zimmatin da kuma daukar nauyin jama'a kai kafi kowa daukar nauyin jama'a wa akmalahum kulkan kai ne kafi su cikar kyawawan dabi'u wa aska kai kafi su kyauta wa asmahu eh wa asmahu kuma kai ne kafi su karamci da rangwame وهبت ولم تخشى ولم تخشف تكارا وفاقة فما سمحت نفس بما أنت تسمه وهبت ولم تخشف ولم تخشف تكارا وفاقة كما سمحت نفس بما أنت تسمه وهبت يا رسول الله كين كي بايروا ولم تكشف تفا تف ولم تكشف تكارا ba ka jin tsoron kai ma za ka zo kana buƙatar wannan abu kai ne kake ba da abu ba ka tunanin cewa in an jima ko gobe ni fa ina buƙata wafaƙatan ko ba ka tsoron talauci a ce wai kai ma gashi ka zo ka rasa fama sama hat nafsun nafsun wata rai fama sama hat bata taɓa yin kyauta ba bima anta tasmahu da abin da kake kyauta da shi duk kyautar da mutum zai maka bai isa baka aljanna ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa kam akarin kam min qanadira marratan wa habta ila al-a'da'i wal kullu yafrahu wa kam akarin sau da yawa akarin garke na raƙuma shine akru da ke larabawa suna da yaran su yana da yalwata sosai farko suna cewa zaudu shi zaudu daga raƙumi biyar ne zuwa goma zuwa tara an ce zaudu to garken raƙuma ne daga biyar zuwa goma sannan kuma suna da sirma mun suka ce sirmatu garken raƙuma ne amma garke raƙumin da ya kai arba'in zuwa sittin suna da hajamatu shi kuma raƙumi da ya kai saba'in isama sannan suna da akaru shi kuma akaru malaman luga sun yi saɓani wasu malaman sun luga suka ce garken raƙuma ba a kiransa akaru sai ya kai ɗari hudu wasu kuma suka ce sai ya kai ɗari biyar za a ce masa akaru wasu kuma suka ce a akaru daga ɗari hudu isama ko daga ɗari hudu isama ko daga ɗari biyar isama shi yake cewa akaru saboda haka shehu ya ce wa kam akarin da yawa garken raƙuma kan min ƙanaɗira sau da yawa dukiya mai tarin yawa shine irin wannan tala ƙur'ani wal ƙanaɗira maƙanɗara ce marratan eh wa kan min ƙanaɗira marratan sau da yawa wani lokacin dukiya mai tarin yawa ka bayar da ita wa hafta ilal a'da'i ya rasulai kayi kyauta zuwa ga makiya wal kullu kowa daga cikin makiyan nan ya farahu yana ta farin ciki don kar ka gane kar ka ce ita dukiyar ma wata aba ce to har makiya ma ba wa yake har makiya ma ba su yake shine wa habta ila al'ada ka ba wa makiyan kama wal kullu kowa daga cikin makiyan ya farahu shikenan sai ta farin ciki wa fi kulli hayyin qad qabata bi ni'matin ila kulli aqsan nasi juduka yudrahu fa fi kulli hayyin qad qabata bi ni'matin fa fi kulli hayyin a cikin dukkanin wani mutumin da yake rayayye ko kuma fafi kulle hayin a cikin dukkanin wani dangi na mutane ka batta ya rasula kai ne ka saukar musu bi ni'imatan da ni'ima wannan baitin da mun yi ta magana sa baya ila kulli aqsan nasi yace kai ila har zuwa ga kulli aqsan nasi dukkan mutum mafi nisa ju duka kyautarka yudurahu ta sauka masa eh har na kusa sai ba za ka samu mutum mai karamci amma sai wanda yake da alaka da shi da kyakkyawar sarayya zai samu wannan karamci in baka da alaka da shi kuma shikenan komai zai bayar ma sai dai ka ji labari to ila kulli aqsan nas ya rasulullahi kai kyauta zuwa ga dukkan mutum manisanci ju duka kyautar ka yi durahu ta sauka masa eh fa habli amanan ya rasulu wa asqini min alhawdi ka sallah ura audu akadahu fahabli amana ya rasulullahi ka bani aminci ya rasulu ya annabin Allah wa asqini min alhaudi ka shayar da ni daga tafkin naka nan na alkausara ka asan daga wata idiyar gidauniya la ura audu ba zan ga musanya ba akdahu a ce gani ina wahala la ura audu ba zan ga musanyanta ba akdahu a ce wai gani ina shan wahala ba zan ga haka ba in dai ka same kan dai ka bari iza ba'a da ta'amirin wa za ba'a da ta'amirin ala nahji ahmadin wa atba'ihi la'ina qadu wa aslahu wa za ba'a da ta'amirin ala nahji ahmadin wa atba'ihi la'ina qadu wa aslahu wa za wannan abun fa cewa ka shayar da ni daga tauci tafkin kana alkausara wa za ba'a da ta'amirin ya rasu wannan kuma bayan kara yadda ne shine ta'amir bayan kara yadda ne ala nahji ahmadi a bisa tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam bayan na samu na rayuwa na rayu cikin musulunci eh shine ala nahji ahmadi na rayu a bisa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi la'ina da kuma mabiyansa shine wa atba'ihi na rayu akan addinin annabi da kuma addinin mabiyansa alla'ina waɗanda ƙadu su suka jagoranci addinin wa aslahu kuma suka yi gyara mana na yi addini a bisa tafarki na sahabbai da waliyai da bayin Allah na kirki eh wa sitirin jamilin sun ma afwin wa rif'atin wa fawzin wa ridwanin min al-kulli amlahu wa sitrin jamilin summa afwin wa rif'atin wa fawzin wa ridwanin min al-kulli amlahu wa sitrin ya rasulullahi a wa sitrin jamilin kuma sannan bayan na samu sutura wacce take mai kyau summa afwin ya rasulullahi bayan kuma na samu afwarka wa rif'atin na samu ɗaukaka wa fauzin na samu rabo wa ridwanin kuma na samu yardar Allah amlahu shi wannan yardar Allah din amlahu shine yafi dadi min al-khuld daga aljannar dawama shine amlahu shine yafi dadi kamar daga milhu ne gishiri yaya kake ga an baka nama babu gishiri to da abin da ka samu in ba yardar Allah shine waridwanin da yardar Allah amlahu wacce ita ce tafi dadi min al-khuld daga aljanna ma ورؤية رب العالمين لبداره مزيدا على الحسنى وربك أمنه ورؤية رب العالمين sannan ya ubangiji ka bani ganin Allah shine wa ru'yat rabbil alamin na samu naga Allah bidarihi a gidan aminci shine a cikin aljanna Allah ma yana faɗan wasu mutanen da ba su ga Allah ba kalla innahum ar rabbihim yawma idhil lamahjubun ta'arufi fi wujuhihim nadaratan naqim da sauran dai ayoyi da suke nuna mutane bayan Allah na kirki za su ga Allah a cikin aljanna a lahira eh to mazidan alal husna shi kallon Allah din mazid ƙari ne alal husna akan aljanna shine aya ta ce lillazina ahsanul husni wa ziyada ko bayan yan aljanna sun shiga aljanna Allah zai tambaye su yaya me ba ku samu su ce ai an gama mana komai to wannan lokacin da Allah zai ba su su ganshi to wannan lokacin har sai sun mamanta da aljanna ganin Allah ma ya fi aljannar daɗi shine shi yace wa ruqyat rabbil alamina da kuma kallon ubangiji bidarihi a gidan amincinsa mazidan Allah husna ƙari bisa husna la wannan aljanna din wa rabbuka ubangijinka amnahu shi yake bawa bayinsa na kirki wanda ya yarda da su shine amnahu shi yake musu kyauta da wannan baiwar su ganshi a ranar lahira fadinuka dinil haqqi قد ضل من سعى يجول يجول يجول إدفان ره كيف ينجه فدينك دين الحق قد ضل سعي من يحاول إدفان ره كيف ينجه shehu ya koma kuma ya fuskanci kafiran duniya fadinuka ya rasulullahi addininka dinul haqqi shine addini na gaskiya qad dalla sa'ayuman sa'ayu man yuhawiru aikin wanda yake kokari idfa nurihi ya kashe hasken Allah dalla to wannan aikin nasa ya lalace kaifa yanjahu ta yaya zai ci nasara wanda yake kokarin sai ya kashe hasken Allah eh shine fadinuka addininka dinul haqi shine addini na gaskiya qad dalla sa'ayu man yuhawilu sa'ayu man yuhawilu aikin wanda yake ƙoƙarin idifa nurihi ya kashe hasken Allah kada dalla wannan aikin nasa ya lalace kaifa yanjahu ta yaya irin wannan mutum zai nasara ta yaya zai nasara raumau wahai maulana wa kadu wa zakrafu sayatihi mukizyun walad dahru yabrahu ramau wahai maulana su waɗannan kafirai na duniya musamman manya-manyan manyansu wanda suke kamar malamansu masu iliminsu, ramau sun jefi wahaya maulana, wahayin Ubangijinmu, shi ne abubuwan da suke na isgilanci da Alƙur'ani. Sun jefi wahayin Ubangijinmu shi ne Alƙur'ani, wakadu sun yi wa Alƙur'anin makirci, wa zakrafu kuma sun ƙawata ƙarerayinsu, zukuruf shi ne ƙawata abu, wa zakrafu kuma sun ƙawata wannan makircin nasu. saboda me sun taimaki wannan makircin da kuɗi sun taimaki makircin nan da gurɓatattun musulmi wanda ba su san mutuncin addini ba a ɗauki musulmin da suke musulmi ne a ba su kuɗi a musu wasu abubuwa su zo suna da'awar wasu abubuwa na ƙarerai suna canzawa ayoyi fassara to saboda haka su waɗannan kafirai na duniya ramar wahaye maulana sun jefi wahayin ubangijinmu shine alƙur'ani wa kadu sun yi wa alƙur'ani makirci wa zakrafu kuma sun kawata makircin nasu sayatihi mukhiziyun shehu yace sayatihi mukhiziyun da sannu kaskanci zai zo musu wala dahar ya barahu wala ya barahu wannan kaskancin in ya same su wala ya barahu ba zai rabu da su ba addahara matukar zamani in suka kaskanta sun kaskanta kenan har abada zai baka misalin su jinunu laninin kalwal karadina zahirun fa'amanta bil mahib dalali wa ufusihu jinunu laninin yace daga cikin samfur ɗin irin abubuwan akwai jinunu laninin a rashin hankali hauka junun shine na rashin na hauka jinunu lanini akwai hauka da rashin hankali irin na lanini wal karadina da mutumin da ake kiransa karadina zahirun to dukkan nuna mutanen hauka su ta bayyana a fili fa'amantu shehu yace nayi imani bil mahib dalali da wanda yake shafe bata cewa waɗannan mutanen sai na ga bayan su wa ufsihu kuma ina mai fasaha ina mai bayani akan haka shi ma nan wa ufsihu sadin sadin kisra wa ufsihu ba ufsahu ba fasaha zaka mai da shi fi'ili mudari sai ka ce yafsihu in kuma zaka ce ne ka ce ufsihu saboda haka wa ufsihu sadin da kisra ya fi kyau eh lada arafatin qad tadahartu safiyan limal kakari min ba buhu ya tafattahu lada arafatin qad tadahartu safiyan limal kakari min babuhu ya tafattahu lada arafatin a wajen aikin arfa qad tadahartu haƙiƙa nayi tsarki ko kace nayi wanka qad tadahartu haƙiƙa nayi tsarki safiyan na mu fito cikin tsarki da tsafta limal kakari min kamar ka ce shehu da mai kai wanka a filin arfa kuma ta ya ake wanka a filin arfa a ba wanka irin wannan ruwa yake na ruwa yake gaya maka ba wankan da nace nayi limal kakari min saboda haduwa da Allah babu hu kofar Allah ya tafattahu ya bubbude ta lokacin aikin arfa lokacin tsayuwar arfa Allah ya bude kofofinsa ga masu rahama da ganin hadisai dai dewa wanda suka zo a kan falar ranar arfa sai mutum ya je ya bi in ka bi hadisan abin da ka fahimta to shine abin da shehu yake so ya gaya maka anan limal kakari min saboda haduwa da Allah babu hukufin Allah ya tafattahu ya bubbude sa wannan lokacin e ramauni la daram yil jimari wa aqta'u ana ضد iblisa walam aku abrahu ramauni la daram yil jimari wannan shehu radiyallahu ta'ala ya ji aikin haji ne a wajen jifan shedan jifan jamratul aqaban nan aka samu kuskure wani ya jefa dutse sai ya samu idan shehu radiyallahu ta'ala anhu saboda haka a wani lokacin shehu ya sha wahala sosai wanda sai da ta kai ga an kai shi faransa ya kwanta ma asibiti ya yi jinya abubuwa dai da yawa wanda sun faru dai na karamomi da sauransu maganganu ne masu tsawo eh daga cikin daga cikin dai abubuwan da suka faru a maganganu ne masu tsawo kuma karatun mu babu sharhi amma dai samfur ɗinsu lokacin da aka masa wannan aikin idan likitan da ya duba idan ya ce aiki zai yiwu amma gaskiya za a masa allurar barcin da zai yi wasu awanni yana barci za yi wasu awanni yana barci shikenan ku aka masa wannan allurar ana yi mar allurar lokacin sallah yana yi sai gashi ya tashi ya yi magana to ya kamata ni sallah likita ya ce bai taɓa ganin wanda ya wa allurar bai yi wannan awannin yana barci ba shi kuma ana yi mar lokacin sallah yana yi ya miƙe wannan karama ɗaya kenan karama ta biyu kar sharhin mu ya yawa shine lokacin da za a masa aikin aka sa masa sharadin fa banda sallah ba zai yi sujada ba in zai yi sujada idan ya sunkuyo za a samu matsala aiki ba zai yi kyau ba yace to in dai ba zai yi sallah ba sai dai a fasa yin aikin eh wannan su ne dai a takaice ba ma son sharhi e ramauni shehu radiyallahu ta'ala nuhu yace sun jefe ni lada lada ramir jimari lokacin da suke jifan jamran nan wa aqda'u sai suka kuskure suka same ni a ido ana bidda iblisa ba san ni kishiyar iblis bane ai ni kishiyar iblis ne walam aku abrahu ban kasance kuma zan guce akan kishiyantar shedan ba har abada ni kishiyar shedan ne kuma ina ya kasa wa as'al maulana ya ummu bi jami'ahum برحمته كيما يفوز ويفلح وأسأل مولانا kamar ka tambaya to shehu waɗanda suka maka wannan aikin yaya kai kama su aka yi aka kai ƙararsu a hukuma ko yaya ka musu ko alƙunut ka musu yace wa as'al maulana ina roƙon ubangiji na ya ummu ya game jami'ahum dukkanin su bi rahmatihi da rahmarsa ma'ana na yafe musu kai ma ya fuzu domin su rabauta wa yuflihu su samu rabo saboda ka shehu yace ya yafe musu yana roƙon Allah Allah ya game su da rahmarsa shi ya yafe ba komai eh na'ubu bi su'ulin kull lana wa salamatin ka adati kairin nasi wal urfu wal urfu aslahu a na'ubu sai ga mun dawo daga aikin haji bi su'ulin tare da abubuwan da muka roka kulluna kowanne daga cikin mu eh na'ubu ya muka dawo bi su'ulin da abin da muka roƙa, kulluna kowa daga cikinmu, wasalamihi, na'umu bi sa'ulin sai muka dawo da roƙonmu, kulluna kowanne daga cikinmu wasalamatin da aminci, sai muka dawo, mun kowa ya roƙi abin da ya roƙa kuma ya samu muka dawo da aminci, shi ne na'umu muka dawo bi sa'ulin da roƙonmu, kulluna kowa daga cikinmu wasalamatin da aminci. Ka adata kairin nasi, kamar yadda al'adar fiyayyen mutane take, shi ne annabi sallallahu Alaihi wasallam. wal'urfu, wal'urfu ita ɗabi'a ko kuma ita al'ada ta annabi sallallahu Alaihi wasallam aslahu, ai ita ce tafi kyau, shi ma nan wal'urfu, wasu ce irku, wal'urfu, ainun ɗin da rufu'a, wannan shi kuma urfu ba kafo ba ne, urfu fa ne ba kafo ba, eh. urfu shine kamar na ɗabi'a ko al'ada shine urfi wa wadda'atuhu la astadi'u wada'ahu jarad dam'u minni wal fu'adu mujarrahu wa wadda'atuhu la astadi'u wada'ahu jarad dam'u minni wal fu'adu mujarrihu wa wadda'atuhu sai ne ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ban kwana na gama aikin hajji zan dawo kenan la astadi'u wada'ahu amma fa bazan iya ban kwana da shi din ba nayi ban kwana da shi bazan iya ban kwana da shi ba eh kaga nayi ban kwana da shi kenan a dole jarad dam'u sai ga hawa yana ta gudana minni a gare ni wal fu'adu zuciyata kuma mujarrahu tana ƙara raunatuwa eh mujarrahu tana daga jirhu ne rauni mujarrahu tana ƙara raunatuwa saboda soyayya eh wa innal ladhi raddal kalima li um kalima li ummihi sayarji'u lil mun sayarji'uni lil mun hamina wa afrahu wa innal ladhi raddal kalima li ummihi sayarji'u ni lil mun hamina wa afrahu wa innal ladhi haqiqa allan da raddal kalima ya mayar da annabi Musa li ummihi ga mahaifiyarsa sayarji'uni na san Allah zai dawo da ni lilmun na zuwa ga annabi wa afrahu kuma zan yi farin ciki yau yayi ban kwana amma ya roki Allah ya bashi dama ya dawo eh duk da wannan suna ganin duk da yawancin sayrul kalbi ban kwana ne eh a shekarar da shehu radiyallahu ta'ala bai samu ya dawo aikin hajji ba amma albarkacin wannan addu'ar da yayi sai Allah ya karba masa aikin hajjin kan bai dawo ba amma ya dawo garin annabi. Wa audan libar in kadde alautu bila dahu, wana rishti ya ƙilil madinati ta halfahu, wa audan libada'in shi kenan kuma da jirgi ya tashi sai da jirgin ya nisa ma an shiga wasu gurare, sai wani dalili ya sa dole sai an sake dawowa, sai an sake dawowa madina. Bayan jirgin ya yi nisa ma an shiga ma wasu yankunan. Uh, wasu ma suna kamar ma an fita ma a ƙasar amma shiga wasu ƙasashen Allah sai amsa wa Ibrahim sai wani uzuri wani dalili yasa ba makawa sai an sake dawowa Madina shikenan kuwa shehu yana cikin jirgi sai ya ji ana cewa to fa an dawo Madina an iso Madina wanda zai yi ziyara ya ziyara wanda zai addu'a ya addu'a ga mu yanzu a sararin samaniyar Madina kaga dai ba a dai dawo an saukan ba amma dai ya dawo din shine wa audan libadin sai ga mun dawo daga inda muka fara mun tashi a can kuma sai gashi mun sake dawa kuma dugarin kada alautu biladihi sai ga ni a saman garin annabi sallallahu alaihi wasallam wa naru ishtiyaqi wutar bege na lil madinati ga madina talfahu shikenan sai ta kama ci bal bal bal bal shine talfahu kaga dai bukata ta biya kenan salamun ala kanzil barayal lazi gada bihil kullu shiddarini yanju wa yarbahu salamun ala kanzil baraya aminci ya tabbata ga taskar halittu allazi wanda gada ya kasance bihil kullu e bihi da shine alkullu kowanne mutum fiddare ni duniya da lahira yanzu zai kubuta wayar bahu kuma ya samu riba alaika salatullahi summa salamuhu a'ubu wala shakwa wada hamu sarrihu alaika salatullahi salatin Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amincin Allah tabbata gare ka Rasulullah a'ubu sai ga ni na dawo wala shakawa bana koka komai na rashin lafiya wa daha dama annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna daha musarrihu ai shine mai saukake min komai nawa eh musarrihu shine mai saukake min komai da komai nawa sai ga na dawo bana koka kowane irin jinya e a'ubu wala shakawa sai ga na dawo bana ko ka komai wa dahal musarrihu dama annabi shine ayi mai sassauta mutane mai ba mutane sassauci mai yayewa e alayka salatullahi summa salamuhu madaddari dahalha shimiliya marbahu alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka rasulullah summa salamuhu aminci Allah tabbata gare ka rasulullah madaddari matakan zamani dahal hashimi annabi suna daha liya marbahu shine ribata alaika salatullahi summa salamuhu mina ba'ina shumil lazina qadaw lazina qadawdahu alaihi salatullahi summa salamuhu mina ba'ina ya Allah alaika salatullahi salatu Allah tabbata gare ka rasulullah summa salamu aminci Allah tabbata gare ka rasulullah mina ba'ina wannan salatin nayi ne a madadin iyayena ashummi wanda suke madaukaka allazina qadawdahu wanda suka yi bayani dalla dalla suka yi bayyana wa mutane wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam alayka salatullahi summa salamuhu wa nagarifu min baharir rasuli wa nanzahu alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu aminci Allah tabbata gare ka ya rasulullah wa nagarifu mu rika kamfata min baharar rasuli daga kogin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zahu kuma mu rika kwarfa eh wannan zahu mu rika kwarfa shi ma da garafa da nazaha kusan abu ɗaya ne an ce garafa shine kamfata nan zahu shi ma shi kuma kamfata eh nan zahu shine kamar kwarfa duka dai kalmomin da suke na ɗiba wa nagarifu min bahar rasuli mu rika kwamfata daga kogin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zahu kuma mu rika diba alayka salatullahi summa salamuhu ilayka wa fi baharil hawalaka nasbahu alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka rasulullah summa salamuhu amin Allah tabbata gare ka rasulullah ilayka ya rasulullahi zuwa gare ka ne wa fi baharil hawa a cikin kogin soyayyarka wa fi baharil hawalaka a cikin kogin soyarka ne nasbahu muke talin kaya alayka salatullah alayka ma al'alil kirami wa sahabihi baqiyatun khairun bihil wazn yarjuhu alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka rasulullah ma al'alil kirami tare da iyalanka masu girma wa sahabihi da sahabbansa baqiyatuhum sauran su shine baqiyatuhum sauran sahabbai da ya rage da ahlul baiti da ya rage khairun wani irin alkhairi ne a ce har yanzu ga jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya bihi da su ne kuma alwaznu ma'auniyar jahu yake yin rinjaye alayka salatullahi summa salamuhu mada kaunin albilmus da falkar mai nafarahu alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka rasulullah summa salamuhu aminta Allah tabbata gare ka rasulullah mada kaunina matuƙar kasancewar mu na furahu muna farin ciki bil Mustafa alƙarmi da annabi zababban Allah alƙarmi wanda yake jagora sadauki wallahu a'lam